الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara biyu daidai da sha uku ga watan agusta shekara ta ɗaya. wannan shine kasar na hamsin da biyu daga cikin jeren giya karatuttukan littafin fiqh sira wallafa Profesa zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi har yanzu muna tarihin fiyayyen halitta annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda muka ji cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara yin wa'azi a bayyane kafirai sai suka fara mushi fito na fito da duka da zagi da cutarwa ana wulakanta shi da shi da sahabban shi al'amari ya kai har da irin kuma jita-jita da suke yadawa jita-jita ta kai har suna tara mutane mun dai ji kissar tufailu jiya ko kamar yadda muka ce kissar tufailu ita ce ta ba da farkon tarihin musulunta abu huraira tufailu dattijo ne mawaƙi ya taho ƙasar makka suka yi di yadda za su yi su tare shi akan kai ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to tufailu sai ya ɗauki abin da muhimmanci har ya ɗauki auduga ya ciccusa a kunnuwan shi amma kuma da ya zo ka'aba ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama natsuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta ja hankalin shi yace sai ya matsa kusa da shi yana sallah sai kuma yana jin maganganun da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi har ta kai dai yanzu kenan ya ciccira auduga kuma da ya saurara shine ya bi annabi har cikin gida nan take je karɓi musulunci ku duba ikon Allah a ranar da aka faɗa mai wannan jita-jitar a ranar ya toshe kunnen shi a ranar kuma ya buɗe ya karɓi kalmar shahada yasa duk yadda za a yi sai Allah maɗaukakin sarki ya sa an fahimci addinin musulunci ku duba a ƙasar nan tamu ba mu samu mutumin da aka yi taɓatanci aka yi taɓata sunan shi irin malam bakar gumi ba amma kuma ka duba ba duka ba zagi ba hayaniya ba komai ba mutanen da ya rinka samu suna fahimta shi cikin lumana irin malam Abubakar Gumi to haka al'amarin yake malam yake cewa duk da irin wannan yawan naci da suka yi wa wannan dattijo Tufail amma dai wannan bai hana shi daga musulunta ba to Tufailu ne da ya koma ƙasar Yaman jama'a sai je fara wa'azi da ya fara wa'azi a nan ne Abu Huraira ya ji Abu Huraira a lokacin Kirista ne abu huraira kirista ne da shi da mahaifiyar shi mahaifin shi ya rasu addinin christianity suke bi sai ya karbi addinin musulunci a hannun tufail shine sai ya yi gudun hijira daga yaman sai ya dawo ainihin madina saboda mahaifiyar shi ya kwaya ce ya kungiyar zumunta ce tana da zafi tana da zafi da ta matsa mishi bai wuce shekara ashirin da biyu zuwa da uku ba yaro ne karami shine sai ya baro sai ya taho madina da ya taho madina shi kenan ran nan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce me yake damun ka a fuskarka ya ce tun da na musulunta mahaifiyata ta ƙi jinina to kullum ina tunanin in na koma ya zan yi da ita wannan alherin da na samu ya zan yi ita ma ta same shi sai ce ka kwantar da hankalinka ka tashi ka koma yanzu za ka same ta ta yi imani abu huraira ya ce sai ɗauka abin nan almara ne jita-jita ne kawai yana tafiya shi kenan yana dab da zai isa idda take sai ta ce ya saurara sai ta tashi sai ta sa hijabi shi kenan sai ta sai ce ta ce ya shigo yana shigowa sai ganta da hijabi to matakin farko kenan in na lafiya ta ce a ai tuni mu ma mun zama connected ai shi kenan kawai tuni ya karɓi addinin musulunci ta karɓi addinin musulunci ita shi yasa za ka zo ka ji wa'azin da malam zai mana a ƙarshe ce kar ka ga mutum yana zafi yana ɗaukan ƙiyayya game da musulunci ka ɗebe tsammani kar kuma kai mishi fatan sharri kai mishi fatan alheri malam sai ya ce ta'un ɓangare na ainihin wato biyu daga cikin mas'alolin da yake buga mana misali ko ya kawo alifin ba'un ta'un na uku kenan ya ce anna iza a ha'ula kuffar a shafi na 184 daga ƙasa anna iza a ha'ula kuffari lil mu'minina wallada ta'atufan wannan irin cutarwa lallai wannan irin cutarwa da kafirai suke yi wa muminai ya haifar da wani tausayi kuma wannan kuma sai ya ja hatta wasu kafiran suna tausaya muminan wani lokacin kuma hatta shi kafirin sai ya cutar da muminin sai kuma ya dawo ya nadama cutarwar ta yi yawa to tun da kai ɗan adam ne in kaga an cuci mutum an cuci mutum ko da addinin ba daidai ba ne a wurinka sai kuma kaga a matsayinka na mutum shi mutum bai kamata a yi mishi haka ba ko kun fahimta jama'a to wannan irin cutarwa da kafirai suke wa muminai wallada ta'atufan sai ta haifar da tausayi ma'al mu'zi tare da shi wanda ake cuta din sai jama'a suna tausaya mishi adda'ila alwuqufi ma'ahu wanda wannan ya kai zuwa ga wasu suke tsaya mishi suke goyon bayan shi wa muntasaratihi da kuma taimaka mishi wa min amsali zalika na daga cikin misalin inda irin haka ya faru malam ya ce kana hamzatu radiyallahu anhu yakhruju min alharam fayastadu hamza Allah ya ƙara mishi yarda kun san mun sha kawo tarihin shi to akwai wuri da za a yi tarihin hamza na musamman amma yanzu wata 'yar gaba ce ta zo za a ɗan tattauna hamza ƙaura ne ɗan tauri ne gashi aka ce yakan fita daga ainihin harami domin ba a yin farauta a cikin makka to yakan fita daga cikin harami fayasfadu sai ya tafi farauta ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan yana ta yawon farauta fa aqbala min ramihi zata yaumin wata rana ya dawo daga harbe harben shi da yake na farauta falakiyathu imra'atun sai wata mace ta hadu da shi ita matan nan ba musulma bace fa qalat sai ta ce ya aba imarata ya kai baban imaratu sunan shi kenan ai alkunya shi kenan to su larabawa kamar yadda kai bahaushe in ka haɗu da wani koda koda baka san sunan shi ba kun fahimta kuma koda ka san sunan shi kana son ka mutunta shi ko ba malami bane sai ka ce malam wani ko kun fahimta jama'a shi yasa galibi a ƙasar kudu can sai yarabawa a Legas da sauran sai suka ɗauka malam ɗin in an ce malam bahaushe ake nufi kawai don haka kawai da sun ce malam yanzu me suke nufi bahaushe saboda bahaushe ishi ishi sai ya ce wa ɗan uwan shi malam ko kun fahimta sai ce da Allah malam to sai bai rabe ya dauka cewa malam din bahaushe kenan ko kun fahimta jama'a to haka balarabe shi kuma alkunya yake faɗi ko kun gane jama'a sai ce maka baban wani dan haka mai da na sha gaya muku in kuka haɗu da balarabe in kuka yi abota in ka ce mishi sunana Ahmad Musa Aliyu sai ce to baban wa saboda in ya haɗu da kai ba zai iya ce maka Ahmad ba shi ko da ya ce maka Sheikh Ahmad sai ga har yanzu bai girmama ka ba har sai ya ce maka baban wani to shine da ta haɗu da shi sai ta ce ya aba imarata ma za laki ibn akhika min abi jahal kaga abin da dan uwanka Muhammadu ya haɗu da shi daga Abu Jahal kuwa wani irin abu ne dan uwan nan naka bai haɗu da shi daga Abu Jahal ba shatamahu ya zage shi wa fa'ala ya yi mai kaza wa fa'ala ya yi mai kaza wannan matar ba musulma ba ce kuma tana ba da labari ga hamza shi ma ba musulmi ba ne game da abin da abu jahal ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fa aqbala shikenan sai hamza ya tinkaro hattan taha ila abi jahalin wa huwa fi majlisin fil haram sai da ya riske abu jahal abu jahal yana zaune a wurin hirarsu a nan harami a masallacin ka'aba fadarabahu bil qausi ala ra'asi ce kwada mishi baka baka dama ai kun ga an ce daga ina yake daga harbi to sai ga makami mafi kusa shine baka da ke hannun shi sai rabka mishi aka ko kun fahimta jama'a shi yasa an kai dan dangi ne baka tabuwa nan ana nuna maka annabi dan dangi ne sallallahu alaihi wa sallam ka dubi hamza yanzu kai ne dukan abu jahal a cikin jama'a ya zauna lafiya sai irinsa hamza kuma dubi dukan ba sallama zuwa ya same shi kawai ya rafka mishi baka aka kuma kuma abu jahal ne sun makala sannan sai ce a tashtumuhu kake zagin shi kaga yadda 'yan daba suke magana ba a faɗin suna kake zagin shi nan cewa a ce kai ka san kowaye ko kun fahimta a tashtumuhu kake zagin shi fa ana ala dinihi to na ba addinin nashi ni ma a zagan fa ana ala dinihi to ni ma na ba addinin nashi aqulu ma yaqulu kuma ina faɗin abin da yake faɗi ni ma na ce la ilaha illallah farudda zalika alayya in istata'ata in zaka iya kamar min da martani ni ma na faɗa ai reni ne abu mu a taba mu mana ina fata an gane ka gani sa hanzo ba za su tabu ba fasara qaumun fasara qaumu abi jahal sai dangin abu jahal su ma sai suka miƙe dan me zaka yi dan uwan mu haka fa qala abu jahal da'uhu sai abu jahal ya ce ku kyale shi ni na tsogalo su faqad sababtu ibn akhihi na zagi dan dan uwan shi ne kun ga yadda larabawa suke ko shi yasa balarabe ya lalace ne a yanzu har balarabe wai ya ba da kasar shi a taka a je a kashe dan uwan shi balarabe haka suka yi wa Saddam waɗannan makwabtan shi ƙasashen Oman da sauransu su suka ba Amerika suka zo suka sauka suka shirya suka je suka fada a Saddam sai da Saddam ya waye gari duk duniya ba wanda yake tare da shi sai 'ya'yan shi har babban shi har kowa wannan lalacewa ce ta samu balarabe zai yadda duk abin da za a yi amma in al'amari ya taho ga ɗan uwan shi kuma to yanzu ba bambancin addini ba bambancin kaza ba zai yadda ya sallama shi ba ka duba hamza din nan fa jama'a zaka zo kana karatun sahihul bukhari wata rana zaka ga inda sayyidina ali ya siyo raƙumi ya ajiye zai yi walima amma yana son raƙumi biyu ne sai ya tafi yana yo shuci da la'asar yana yo ciyawa yana sayarwa yana tara kuɗi zai sai raƙumi na biyu hamza ya je sha giya a lokacin bai musulunta ba ya je sha giya ya tatil sai zo ya ɗaga takobi sai ya zabtare raƙumin nan ya zabtare mishi tozo sai raƙumi ya faɗi sai ce kawai a zo a yi walima a zo a ci kawai sai na ali ya ji labari ya zo ma'ana raƙumin nan na ɗan samu na sai guda ɗaya zan sai na biyu kuma ka kashe na farkon kaga grounded kenan an koma da shi baya sai je kira annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai ga idanuwan hamza sun yi jazir ya ce me yasa kai haka sai ya harari annabi da shi da aliyu sai banka musu ashar ya ce da kai da aliyu ba bayan ubana bane dan na ci kayan ku sai me sai annabi ya riƙe aliyu sai suka yi baya sai suka koma a nan abin da nake so ka gane hamza gashi ya zagi annabi shi da kanshi ko amma kuma an ce wani ya zagi annabi ya tafi ɗauko fansa mutumin da ka zage shi in ka ji wani ya zage ka ba ya taya ka ba amma balarabe ba zai yarda da haka ba to a lokacin balarabe yana cikin hayyacin shi kenan amma a yau larabawa ne ake haɗa kai da su ake zalunta yan uwansu waɗannan ƙasashe da suka haɗa tsakanin ƙasar iraki da ƙasar abin nan isra'ila yau fa su ne suka ba da ƙasarsu aka yi rami aka yi pipe ana jan man fetur kyauta ana shigar da shi ƙasar bani isra'ila kyauta su suka ba da ƙasarsu daga iraki yau turawa sun haƙa rami suna jan man fetur kyauta yana kwarara a ƙasar bani isra'ila yahuda suna ɗiba amma su wane ne suka bayar da dama aka yi haka larabawa ne 'yan uwansu don haka gashi nan su ma sun turo bashar asad gashi nan su ne ta mishi zanga-zanga shi ma kwana biyu za su kifar da shi dama haka abin yake duk lokacin da kawaye gari kake ganin dan uwanka musiba ce gare ka kake ganin makwabcinka ya zama maka musiba to za a yi amfani da shi a ruguza ka kai kuma za a dawo baya a cikin adam ne suke ba da labari wai shanu ne guda uku da ja da baƙi da fari da ja da baƙi da fari sai zaki ya gansu sun yi bulbul amma sai ya ga cin waɗannan ba zai yiwu ba don kullum tare suke sai ya ƙoƙari sai ya abota da fari sai ya ce wa farin nan ba ka ganin baƙin nan da jannan sharri ne ga rayuwarka tunda ba irin ku ɗaya ba sai ya ce haka abin yake sai ce to ina son in yi maka maganin su ne amma in ka gana tayan musu to ka ja baki kai shiru sai ce na gode ranka ya dade sai koma ya samu bakin nan sai ya ce mishi baka ganin da ja da fari ba irin ku ɗaya ba ce gaskiya ne to baka tunanin suna nan suna ƙulla maka wani abu yace to ya na iya yace to zan yi maganin su ne ka sa ido kawai ko kun fahimta dan haka yanzu kaga da fari da baki in sun ga zaki yana cin ja za su yi murna ne dan haka sai zaki ya farma jan nan ya cinye sai ya zama saura baki da fari sai sake komawa wurin farin nan ya ce shi ma bakin nan sharri ne gare ka samun ido zan yi maganin shi sai zakin nan ya sake tayar ma bakin ya cinye shi to yanzu farin nan baya bukatar sai an yi mai wata shawara ko an yi wata dabara kawai sai ya faɗo mishi abin da yake faruwa kenan abin da yake faruwa kenan Saddam din nan jama'a duk ma abin da za su faɗi game da shi na daidai musulmi ne to mu gare mu yana da alaka da mu kenan na biyu kuma shi kuma ɗan uwansu ne balarabe amma duk sai aka kasa fahimta haka jama'a kun san cewa mun waye gari ranar sallah amina a lokacin aikin hajji aka waye gari an kashe saddam a makka a makka amina wurin aikin hajji wasu larabawa munna suke suna tsalle suna rawa suna hawa motoci da kayan aikin hajji suna rawa suna jin daɗi an kashe saddam yau sai na ce za ku biya wannan rawar da kuke yi yau ba balaraban da yake murna saboda yanzu yana jiran a gama da wani kuma za a dawo kan shi da haka karka taɓa tunanin cewa wai kai ɗinnan makiya za su ja ka su yi amfani da kai daga baya kuma wai kai ma za su biya maka bukata a'a ko ɗaya wallahi za su yi amfani da kai ne in ka gama amfani sai su dawo su yaƙe ka iyakar ta kenan america ita ce training saddam ita ta bashi biological anthrax ita ta wannan hodar iblis da ake watsawa mutane su mutu ita ta bashi biological weapons waɗannan makaman ƙare dangi america ita ce training ɗin usama bin laden electrical electronic engineer ne ita ta yi training ɗin duk abin da ya iya kuma daga baya saboda me ta yi training ɗin shi ne don lokacin ya yaƙi ƙasar russia da aka gama yakin rasha kuma shikenan aka ce to shikenan eh kowa ya koma kasar suka ce a za su zauna kuma za su taimaki kasar afghanistan kasa ta gyaru kuma gwamnatin musulunci america ta ce bata yadda ba tun daga lokacin ne ake neman ya za a yi allaka ba mishi wani dalili ya za a yi allaka ba mishi wani dalili na fata an gane to haka al'amarin yake saddam din nan sun so ne a lokacin su yi amfani da shi ya barbada wa iraniyawa wannan huda ko kuma ya amfani da waɗannan makamai yaƙi suka zo suka ce to ya fito da su ya ce babu su shine suke ta neman dalili to haka abin yake a wannan munasabar ce ni muhammad awwal adam albani na zariya zan yi magana dangane da waɗanda suke ganin su malamai ne a yanzu gwamnati irin ta su goodluck da ta su yakowa ta ja su a jika su ‘yan halal ne za a yi musu kaza an ba wani advisor an ba wani kaza saboda lokacin zaɓe an kawo kuɗi an ba su sun ja baki sun yi shuru gaskiya ne an nemi a bani kuɗi amma na ƙi ne shi ne aka da ana cewa an bani kuɗin yanzu cewa ne a gaskiya ne an nemi a bani amma duk shegen da ya ce ya bani kuɗi ku tambaye shi ni ya ba to ya zo ya dubi tsabar ido na ya dube ni ina ya bani kuɗin nawa ya bani idan a account ne duk wani account ana iya fitar da statement ɗin shi sai a je a fito da statement of account ɗina ina yola na buɗe account a guarantee trust sai a tafi tun daga guarantee trust na yola har branch ɗin shi da na dawo da shi na nan zaria a duba a gani yaushe aka saka mini kuɗi waye ya saka kuɗin nawa ne aka saka ku je ku saurari kaset ɗina da na sa mishi habawa shehi da ni da mala abubakar hama adama da ni da mala abubakar hama adama yana nan ɗalibi ne a nan final year student na law muka tafi vice president na madisambo ya nemo ya ce mu zo ya ce 2007 malam ka taimake ni to bana an ce zariya da sabon gari ta rikice na ce gaskiya ne to yaya za ka ka taimaka mini bane na ce a wancan lokacin ranka daɗe ba a san ka bane muka zo muka yi ta wa jama'a bayani muka haƙurtar da su haka akai ko ba haka ba a ƙofar shagonmu ne a muciya muka yi aka yi wa'azin na aka ce jama'a ku yi haƙuri a zaɓi mutumin nan muka zauna da ni da shi da yaro makama riga cikin da wannan mutum na birnin gwari shugaban hukuma alhazai ne ko addini balaraba jigo da suleiman usman hunkuyi su hudu wakilan jam'iyyar pdp mu kuma mu goma sha biyu da ni da musa sahabi da ina jin hadda kai ko da da su mai shago muka zo muka zauna a nan ba fa a ɓoye aka yi abin ba muka ce to mu fa ba malamai ba ne don kullum kana kallon mu a malamai mu kayi kuskure saboda malamai abin da ake fassara su a Najeriya mayunwata masu warin baki masu son a ba su kujera haji ko umara masu son a ba su geran kunu muka ce a'a ba ni manta a lokacin laptop kwamfuta ta tana gabana da ya karkata ya duba ya ga wani gini sai ya ce a wannan ginin makarantar ku ne na ce a'a inda nake yin karatu ne a Abuja masters nake telecommunication engineering sai ya ce interesting kai din nace kwarai da gaske nace ina digiri na biyu ne akan harkar sadarwa kuma fagen kwarewa ta shine harkar GSM da tauraron dan adam ice iye nace kwarai da gaske ce saboda haka mu ba malamai bane mu yan boko ne amma Allah ya sa mun iya tada baki allu lanjaye lallan hakuri alu an baki wauzal yawa to muna ɗan taimakawa addininmu don haka mu ra'ayinmu shine a kyautatawa al'ummanmu game da ruwan sha wutan lantarki asibiti hanyoyi kaza kaza da muka lissafa sai ya ce haba yanzu ya ji magana sai hunku ya tare shi ya ce mishi ba na gaya maka ba waɗannan masu manufa ne ya ce ka faɗa ya ce to ka ji dai da kanka sai shi ya juya ya ce abin da ya sa yanzu nan daga gidan wani malami muke shi ana zuwa ya ce to mu da abin da muke so shine in an ci kada a manta da mu irin yan kujerun hajji din nan in azumi yayi geran kunu da sukarin azumi kada a manta da mu nan nan wajen gwargwaje suka ce malamin yake ban san kowa ya bane ko kuma ban son faɗa bane ina fata an gane to ya ce to ya taso daga wurin waɗannan irin malamai ne masu neman geran kunu da kujerar hajji to kuma sai zo ya ji waɗannan suna cewa a gyara zaria a yi ruwa a yi kaza a samar da aiki kaza kaza ya ce to ya yi alkawari insha Allahu ta'ala zai waɗannan abubuwa muka zauna muka rubuta muka lissafa waɗannan abubuwa ba fa ni kaɗai aka yi ba da aka zo gwamnati ta zauna jama'a sai da muka shekara guda fa muna roƙon arziki ya ba mu dama mu gan shi tukuna mutane sun fara faɗin cewa to ga alkawuran da aka yi musu suna so in mutane suka zo suka faɗa gashi gashi sai in ce gaskiya ne wannan abin da kuke so daidai ne ba ku kuskure ba ba ku da titi an ku ku rubuta su rubuta sai in ce ku yi reflecting da 11 points agenda a lokacin da ake magana kuna son ruwan famfo kuna son transformer kuna son kaza kuna son kaza mutanen nan na kofar doka da aka yi hayaniya da su akan transformer ba irin ladabin da ba su yi ba ba irin biyayyar da ba su yi ba ba irin takaddun da ba su rubuta ba duk inda kake tunanin za mu kai takaddun mun kai takaddun aka ki ran da ta hargitse ana wannan hayaniyar kuma sai gashi wai an bugo min waya wai dan Allah a je a lallashi mutanen nan na ce I am not a statesman ni ba dattijan gari bane da in fitina ta tashi zan je ba mutane hakuri tun farko ga abin da aka ce mutanen nan da suka yi hayaniya kofar doka kwana nawa ka kawo musu transformer kashe gari aka kawo 24 hours to me ya faru gaskiya ne lokacin da zaɓe ya zo sun raba wa mutane kuɗi ni da wani sss ɗinsu yake gaya min cewa naira biliyan uku suka zo da ita naira biliyan uku ya ce akramakallahu gaskiya ban ji daɗi da baka karɓi kuɗi ba na ce dan me zan karɓa ya ce kai malar ra'ayi irin naka dinnan ba na son shi ya ce ni na fi son ra'ayi irin na su bello yabo na ce me yasa yace su bello ya ba su za su karban kuma a yi duk abin da za a yi na ce a'a don dan sokoto ne shi dan birnin kebe ne wallahu alam gaskiya ya faɗi game da bello ya ba ba gaskiya ya faɗi ba amma abin da ya faɗa min kenan sss ne abuja amma daga ƙarshe me nake son in ce waɗannan malaman an ba su kuɗi na ɗariƙa na izala an ba su kuɗi amma abin da aka roƙa a wurinsu shine dan Allah kasi magana to ni ma sai da ya roƙe ni kuma na faɗa muku a kasar ɗin na ce ya ce to dan Allah malam in ba za ka goyi bayan mu ba to ka yi shuru kada ka ce kada a zaɓe mu na ce a'a albani is nobody's property albani ba kayan kowa ba ne saboda haka you cannot dictate to albani what he says and what he may not say albani ya ce kaza albani kakka ce kaza a'a yanzu wannan magana da nake faɗi Allah ban zauna wurin nan da sanin zan faɗe ta ba ban zo da shirin faɗin ta ba munasaba ce to kai yanzu ka tsara min abin da zan faɗi ne to ka ji na balle da wani abin kuma daban kaga matsala ta samu saboda haka ni ba kayan kowa bane ni ba kungiyar kowa nake ba ni ba yaron kowa nake ba in zo kuma kai ni ne maka kamfen 2007 a lokacin nan wanne irin roƙon arziki ne sha'aban da yi ba amma me muka yi a lokacin sai da muka yi wa sha'aban yasin a wurin muka ja muka buga ba sai da muka ne ba muka ce kada Allah ya sake bashi mulki akan mu yi wa wa kamfen akan mu yi wa namadi kamfen a lokacin ku je ku saurari kasusuwan guda hudu ne sunan su masoniya a lokacin sai da muka yi raga-raga da sha'aban amma fa sha'aban a lokacin nan was ready ko menene ya yi mana jama'a kun fahimci wannan da kyau amma me ya faru muka zo muka yi maka kamfen to nawa ka bamu a lokacin ba kokobo baka bamu kokobo ba muka maka kamfen to tun da baka bamu kokobo ba muka maka kamfen ashe mun ga cewa ka dace ne to yanzu kuma mun ga cewa baka dace ba dama matsalar mu'amala da muskili kenan in ya juyo ce kai ne kai ne in ya ce ba kai bane to ba yadda ka iya saboda haka lokacin da muka ce kai ne muka ce kai ne yanzu muka ce ba kai bane kamar yadda sha'aban ya godon mu a lokacin nan kada kada mu yi magana muka ce a sai da muka yi a lokacin baka ce yaranka ba su ce muna yin wa'azin ta da hankali ba a lokacin cewa kuka yi mun kyauta saboda mun ce a zaɓe ku amma fa sai da muka tsine wa wani a lokacin muka yi mai addu'ar kada Allah ya bashi mulki har duniya ta tashi saboda shi ya roƙa ka je ka samu kasusuwan guda hudu masu diya to a yanzu kuma ka ce kar mu yi magana akan kada a zaɓe ka a yanzu mun riga mun yanke shawara sai na ce mishi gaskiya ni har na fara yin kaset kuma karatu na asabar da lahadi ne asabar na mai da ita alhamis saboda duk abin da muka yanke shawara in muka faɗa ranar alhamis da daddare gari ya waye juma'a to asabar kawai sai aiki ma'ana mun faɗa yadda ko mu za mu fasa to magana ta riga ta tafi saboda haka gaskiyar lamari wannan shine ne sun ba malamai kuɗi sun ba wasu mukamai wancan da kuke cewa maraya an ɗauki mukami an bashi an bashi advisor an kawo an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza gaskiya ne an basu duk su malam yusuf san ba an basu marigayi malam bakar ikra Allah ya ji kanshi an basu duk an basu sun karba amma malam abubakar hama adama gashi nan shi yasa jin labarin an kama ni gashi nan yasa shi paralysis saboda tashin hankali saboda a gaban shi akai komai har da muka fito yana rike hannuna ya ce malam a cikin mutum ɗari za a iya samun mutum biyu wanda za su yi irin wannan ko na ce suna nan da yawa ya ce wallahi ban yarda ba ya ce ko guda ɗaya ba za a samu ba ya ce ba abin da kake so ka gaya mutumin nan baka gaya mai ba ya ce amma fa da kayi maganganu masu daɗi ya ce za mu fita da miliyoyi wurin nan na ce ba ma son miliyoyin mu 'yan ra'ayi ne da ni da shi muka je to waye ba da kuɗi ba za ka iya siyan mu da kuɗi ba waɗannan kuɗin da ake ɗibowa lokacin zaɓe biliyan kaza sun isa a yi wa garin nan aiki tun aka yi wa garin nan aiki ko mun ce ka a zaɓuwa na mutane ba za su saurare mu ba hakikanin al'amari siyasar da ta faru bana fa ba magana ce dangane da abin da ya shafi addini ba damuwar mutane ce suka huce ta a ɓangaren addini kawai ko ba haka ba yau ne aka saba tsaye da kirista ɗan takara ba yau ba ne me yasa da ba a ɗauki zafi ba an yi wa mutane alkawari an saba an yi wa mutane alkawari an saba mutanen anguwar nan tamu ku je ku tambayi tun daga limamin har mai anguwar har mutanen anguwar takaddu ne muka rubuta muka je muka gabatar mishi ba mu da primary school a anguwar nan ba mu da wuta ba mu da ruwa ba mu da titi ba harkar tsaro babu abin da ya shafi asibiti ga matasa nan ba aikin yi ka shiga cikin nan anguwan nan gaskiya layout quarters da nake magana nan zaria waɗannan matsalolin kaf ga su nan ni ne na ɗibi mai anguwa liman wane ne muka tafi muka je ana gabatar da jawabi me yace sai ce aje a gaya mutanen zaria shi fa ba matsalar zaria ce ta dame shi ba shi sabuwar kaduna ɗin nan new kaduna city da yake gina ita ta dame shi amsar da ya bamu kenan sai miƙe ya ce kai da yake liman ne bari in ɗauko maka alkyabba da dadduma sai tashi ya ɗauko limamin anguwar alkyabba da dadduma muka to mu kuma da yake ba limamai bane muka to da bakan magana abin da ya faru kenan ina faɗin wannan magana da ta a tsakiyar anguwar nake faɗi limamin ko dagacin ko hakimin ko mai anguwar a gabansu aka yi suna ji dan me za mu ɓoye to abin da ya sa na kawo wannan magana shi ne sai aka samu wasu munafukai da sunan malanta sai suka je sai suka mara wa fasikai da kafirai da fajirai baya shikenan abin da suke gani su yanzu su ne yan lele da su ake yi to wallahi abin da muke gaya muku za ku juyo daga baya kuma ku zo kuna ce mana lokacin kuka shirya ku zo ku yi faɗa da mutanen nan za ku ga yadda za mu yi muku za ku ga yadda za su yi muku mu dai kan muna nan kaifi ɗaya ne ba mu ci kuɗin kowa ba mu taɓa cin kuɗin kowa ba mu taɓa karɓan filin kowa ba mu taɓa ba abin da ya haɗa mu da kai wannan fili da muke zaune jama'a fili na ne ni na sai abuna halal malak naira miliyan biyu babu wanda ya bani shi filaye ne guda biyu a haɗa gasu nan 100 by 50 100 by 50 by length shine suka yi 200 by 50 naira miliyan biyu na sai abuna wanda ya kawo min na kawo naira dubu ɗari na bashi ban yi shawara da kowa ba tun da kuɗi na ne ni na nemi abuna kuma na sai abuna tun kafin a yi magana wani wane da wane da wane ba su hau mulki na aje abuna sai ran da na samu kuɗi na sa foundation ya sake zama tsawon shekaru sai ran da na samu kuɗi sannan na fara haka haka nake abuna to wani fitsararre zo ya ce ya bani fili ko mutuwa ne ku ɗalibai na ku ce ƙarya ne duk duniya fili biyu ne ga ɗaya can gida nake ginawa shi ma siyan abuna ne naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ba wanda ya bani fili ba wanda ya sai mini fili in kai ka san ka ba wani fili da sunan albani je kaka karɓa abinka bai iso wurin albani ba ba abin da ya haɗa da ba wanda ya bani ko kwabo kuma kuɗin gini ba wanda ya bani ko taro na gini don haka na gina makaranta ta da kaina in zauna in karantar da abin da na imani da shi ya kata kenan to matsalar da duk nake ta jan hankalinku shine yanzu wasu malamai suna nan su suna ganin yanzu su ne ake yi da su to idan ta kwale kuma a lokacin ne za su dawo su ce wai za su yi mana wayo saboda wai har yanzu su ganin mu suke yara ne amma fa a yanzu sun ja bakin sun yi shiru kuma sun koma can gefen shine har wani su wai ya iya duba na ya ce wai ai wane ya ce wai kuɗi suka bani na ce ka je ka ce mishi na ce ƙarya ike yi shine yanzu nan na shirya waɗannan kasusuwa kowane ɗayansu zan ba ya ji idan da wani shege ku ji cewa nake shege kai da ka bada kuɗin nake cewa shege so in ka san ka bada kuɗin kaga ka bada kuɗin ka kuma na ce maka shege idan da wani shege da ya san ya bani kuɗi don girman Allah sai ya tafi kotu akan ya bani kuɗi in mai aiki kuma na ki mishi amma ni ina da list din waɗanda kuka ba kuɗin ina da list din waɗanda kuka ba kuɗin kuma ga sunan na fara faɗin su kuma dab da zaben nan ba yadda ba su yi ba jama'a akwai sadda ta rikice har ɗaya daga cikinsu matar shi ta ce za ta zo ta zauna da ɗalibanmu muka ce babu laifi mu ba mu da matsala ko fasto ne zo zai zauna da mu dan ne ka zo mu ji jawabinka duk abin da ka faɗi dai muna da ansa na ce amma in dai magana zaɓe ne mun yanke shawara buhari za mu zaɓa jam'iyyar buhari za mu zaɓa don haka ko ɗan biri buhari ya tsayar a takarar gwamna ƙarewar ta'adi kenan shi za mu zaɓa haka iyakar magana kenan na haka za ta iya zuwa duk wanda zai zo ma zai iya zuwa to babban abin da mu muke nunawa shine idan kana malami ka je ka haɗa kai da azzalimai ko da kafirai za ta zo ta kwale ni ku je cikin gwamnatin jihar kaduna gidan gwamnatin ku ga yadda ake mu'amalantar musulmi ku je liaison office na jihar kaduna da ke abuja a asokoro ku je ku gani na yi shiga burtu na je da daddare kaf har mai shara har mai rufe gate gaba ɗaya arna ne aka ɗibo aka sa na kudancin zaria liaison office na jihar kaduna da ke asokoro ku je ku gani to sannan ku je ku ga yanzu matsayin malaman da su ne su ne su ne din da suka yi ta fatawa suna ta legalizing suna ta gyara abubuwa ku je ku ga yanzu yadda aka ɗauke su nan ɗaya daga cikin su yazo yana kukan ga halin da yanzu aka saka shi a ciki jama'a shi sun watse an kona mishi gida kuma shikenan iya abin da za a iya mishi shine ya nemo gidan haya za a biya mai kuɗin shekara guda to haka idan dai kai malami ne munafunci yasa ka ki uwanka malamai munafunci zai ci ka idan kai musulmi ne munafunci yasa ka ki uwanka musulmi zai ci ka haka abin da ya samu larabawa kenan yanzu yanzu ba wanda ya fi shugabannin larabawa tashin hankali a duniya a hankali a hankali an zare wannan an zare wannan an zare wannan an zare wannan a da yaushe za a iya wa balarabi haka duk mun kawo wannan ne munasabar hamza Hamza gashi ya ji labari ne fa ku duba fa ma bai binciki maganar ba da kamata yadda ya zo sai cewa Abu Jahal da gaske ne ka zagi Muhammadu amma da yake dan daba ne yana zuwa sai rafka mishi kwari da baka a katukuna yace dan me kake zagin shi shi ya san sauran jawabin mubtada ne ya san khabarin ina fatan an gane atashtumu fa ana ala dinihi aqulu ma yaqulu farudda zalika alayya in istata'ata ce ni ma na faɗa ni ma na musulunta na ba addinin nashi in ka isa kai abin da za ka yi fa fara qaumu abi jahal sai dangin abu jahal suka taso fa qala abu jahal sai abu jahal ya ce da'uhu ku rabu da shi fa kad sababtu ibn akhihi na zagan mai dan dan uwa ne na zagi dan shi ne wa tamma ko hamzatu radiyallahu anhu ala islamihi sai hamza ya karasa cika addinin musuluncin shi tunda yanzu a gaban abu jahal din ne ya musulunta a gaban abu jahal ne musulunta bai je gaban annabi ba tukuna to shine yanzu ya je cika musuluncin shi wa alama ta ba alaihi rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min qawli wa alama ta ba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min qawlihi yaje kuma ya cika magana da ya bi manzon Allah akanta yanzu ya je ya cika musuluncin shi can yayo rabi a wurin Abu Jahal abin da ya sa mala ya kawo mana wannan kisa ita ce hatta kafirai an samu suna tausaya musulmi saboda halin da suka shiga kaga tausaya wannan da azabar da musulmi ke sha ita ta kai hamza ya ɗauki fansa sannan kuma ya musulunta kaji tarihi na biyu kenan na farko kenan na biyu saniyan wa umar ibn al-khattabi kharaja yawman shi kuwa umar dan khattabi shi ma wani kaura ne wata rana ya fita mutawahhishan saifahu mutawahishan mutawashihan mutawashihan saifahu ya zare takobin shi kun gane jama'a takobin shi a zare tafi da ita yuridul qada'a ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin ya je kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa'alima anna ukhtahu qad amanat garin ya tafi kashe annabi Muhammad sai kuma ya san cewa yar uwar shi mai suna Fatima ai ta riga ta musulunta ta yi imani to sai Umar ya ga to bari ya fara da gida tukuna fama sha Umaru ilaiha sai Umar ya tafi wurinta falamma aqbala ala dar da ya kusanci gidanta sami'a qira'ataha ma'a zawjiha sai ya ji karatunta na alqur'ani tare da mijinta wa khabbab ibn al-arat da khabbab dan arat lil qur'an su uku suna karatun qur'ani da Fatima da sa'idu ɗan zaid da khabbabu ɗan arad sun zauna suna karatun alkur'ani sai umar ya jiyo walamma sami'u sauta umar yayin da suka ji muryar umar tawara khabbab subhanallahi sai khabbab ya ɓoye khabbab din nan da muka ce suna shimfiɗa bayan shi akan garwashi to yau an ji shi yana karatun qur'ani sai ya ɓoye ya ce to shikenan al'amari ya rikice wa akhfaw sahifa sai suka ɓoye takarda alqur'anin da suke karantawa falamma dakhala alaihim da umar ya shigo qala sai ya ce ma hadhihi alhaymana hainama wani irin gunani ne na ji kuna yi allati sami'tuha indakum wadda na ji kuna yi gunanin me na ji kuna rerawa faqala sai suka ce ma ada hadisan tahaddathanahu bainana ma ada hadisan tahaddathanahu bainana ai in banda hira da muke a tsakanin mu ba wani abu da muke yi jama'a kun fahimta qala sai ce la'allakuma sabautuhuma la'allakuma sabautuma mai yiwa kun karkace ni kun zama sabi'awa ma'anar sabi shine wanda ya karkace daga addinin dangi ya bi sabon addini mai yiwa kun bi sabon addini ko faƙala lahu khatinuhu sai khatin khatin abin da ake nufi da khatin shine siriki wato mijin kanwarka ko mijin yakka sai mijin ya tashi ko mijin kanwar shi wato sa'idu sai ya ce ya umar ya kai umar a ra'aita in kana alhaqqa fi ghairi dinik to me kake gani in gaskiya ta zama ba a cikin addinin ka ba ba za a bi ba dole sai addinin ka idan gaskiya ta zama ba addinin ka ba kuma muka bi ta to ya za ka yi da mu fa wasaba umar ala khatirihi sai umar ya dira akan shi yi tsalle ya cafe shi fa wata'ahu wata'an shadidan ya taka shi taku mai tsanani فجاءت أخته لتمنعه sai ‘yar uwar Umar ɗin ta zo mata shi wanda ake duka sai ta zo don ta hana shi fa baraba ha biyadihi sai Umar ya doke ta da hannun shi barbatan duka admat wajhuha har fuskar ta jini ya fara zuba kun fahimta jama'a Allahu akbar falamma ra'ad dam ala wajhi ukhtihi nadima wastahaya yayin da ya ga jini na zuba a fuskar yan uwanshi sai kuma ya nadama sai kunya ta kama shi kaji mahallin shahi za su azabtar da kai har su da suna jin tausayinka ya daki mijinta ta zo za ta kare kuma ya kai mata duka to kai ka duba irin wannan wauta da haka ake addini ka buge wannan ka naushe wannan kai baka da aya baka da hadisi sai duka to shi kenan yanzu ga jini nan kuma ya zuba kuma sai ya ji kunya ya nadama وقال سيتي أعطوني الصحيفة التي كنتم تقرؤونها كباني تكدر كباني قرآن دا كوكي كرنتا فقالوا إنك فقالوا له إنك نجس فذلك شيء كي نجسان ولا يمسه إلا المطهرون ما ستركيني كي تأوانا للتافي فقم فاغتسل تاشكي وانكا كوانك جكينكا فقام واغتسل يتاشي وانكا وقرأ الصحيفة sai ya karanta takarda kaga ya nuna umar ya yi karatu tun a jahiliya ya iya yaƙi da jahilci in ba haka ba inda ga kafirci ga jahilci ko an miƙo mai sai ce ku karanta in ku karanta in ji amma ana miƙo mai shi kenan sai ya karanta fa amana kuma nan take sai ya imani to jama'a kun ji sai na biyar malam ya ce anna ha'ula'il ladhina azaw rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga waɗannan da suka cutar da manzan Allah a shaddal aza cutarwa mafi tsanani aslamu kaga sun musulunta wastajabu kuma sun amsa wa addinin musulunci fa abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira allazi kana yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga dai abdullahi dan abi umayya wanda yake cutar da manzan Allah din nan wa kana yaqsimu ala nafsihi annahu lan yusaddiqa muhammadan ya kasance yana rantsuwa da kanshi ya ce na rantse da kaina kun ji babban kafiri ya rantse da kanshi akan cewa ba zai taɓa gaskata Muhammad ba wa ma'a zalika amma tare da haka duk ya gama rantsa-rantsa lam tamdi sanawatin ba a yi 'yan shekaru ba illa wa yuslim sai gashi ainihin wato wa yaslim yana musulunta bi tawfiqillahi azza wa jalla sai gashi ya musulunta dacewa datarwa ce ta Allah Allah ne datar da shi duk ya gama rantsuwar shi wa hadha yu'allimuna malam yace wannan wa'azi na karantar da mu Allah mai asamin ayi shakhsin cewa kada mu ɗebe tsammani daga wani mutum mahama kana mustawa kufurhi duk yadda zafin kafircin shi ya kasance aw fisqihi ko fasikancin shi aw adawatihi lid-din ko kuma kiyayya shiga addini duk yadda kaga yana kin addini kar ku ɗeba tsammani na ba ku labarin wani ɗan jihar Borno mutumin biyuran nan yadda muke a makaranta wallahi jama'a har muka zauna makaranta shekara hudu mukan haɗu a wasu kwasa-kwasai aji ɗaya amma sai dai kalle ne harare ne bai taɓa mun magana ba ina mai magana baya baya amsawa amma na kawo wani ɗan rubutaccen saƙo da turanci na bashi kuma zai karba amma sai gashi kuma kamar yadda na gaya muku muna aikin hajji muna safa da marwa muna umara kawai sai gashi na ganshi ya musulunta har ya tafi aikin hajji to duk kiyayyen mutum karka ce wannan ba zai musulunta ba kai ta mishi fatan alheri saboda rahama ba taka bace ita aljanna daɗinta ba gidan gadon uban kowa bane ka san gidan gadon ku ne kana tsoron kar wani ya shigo ya rage muku yawan ɗakuna to karka taɓa tunanin in wani da wani sun shiga aljanna kai kayi asara a'a ko ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa walaisat aiban ba'idatan anna qissatu Umar ibn al-Khattab har wa yau labari da tarihin Umar dan Khattab musulmi ya taba kasassaba jama'a ya gaya wa Umar bakan magana yace wallahi la yaslamu Umar ibn al-Khattab hatta yaslama himar al-Khattab ya ce wallahi umar ɗan khattabu ba zai musulunta ba sai dai jakin uban shi ya musulunta bakan magana ce ba dai umar ya musulunta ba sai dai jakin uban shi jakin uban umar din wa idza bi umar ibn al-khattab yaslam sai ga umar ya musulunta wa yusbihu ahad al-khulafa ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin khulafa ar-rashidi na halifofi shiryayyu a musulmin ma ya waye gari ya zama manya-manya amma kaga wani musulmi har ya taba kasassaba ya gaya wa Umar waccan maganar to kai ma duk yadda kaga kafiri na kafirci karkace kaza karkace kaza shi yasa annabi cikin hikimar shi ya mana wasiya yace ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka haunan yawman ma yace makiyinka ai masoyinka kai taka tsantsan wajen son shi ka iya yiwa wata ranya waye gari ya zama makiyi yace kuma makiyinka ma kai mishi taka tsantsan saboda zai iya wayar gari ya zama masoyi shi yasa kaga hindu ta yi kiyayya da manzon Allah bakar kiyayya mata Abu Sufyan ta yi wa annabi sharri ta yi makirci ta ɗauki wani sangwame man ƙato akan ya kashe Hamza kawai aikin da ta ɗauke shi kenan an je yaƙi kawai ya kashe Hamza saboda Hamza shi ya kashe babanta a yaƙin Badar to shi kenan da ta ji za a tafi Uhud shine sai ta samu wani sangwame man bawa ta yi mishi alkawarin in har ya kashe Hamza ta dubi wasu gwalagwalai da ke jikinta sai ta ce kaga gwalagwalan nan eh yaya kake ji in ka same su sai ce ni din ta ce yace ina zan samu wannan ta ce in ka kashe Hamza wahshi sunan shi wahshi me ma'anar wahshi ma da larabci mummuna mugu sunan shi kenan haka aka kuwa don haka da aka taho shi hamza kawai yake hari ya je daba wa hamza wuka ya farka shi ya fito da ainihin hanta shi ya tauna ya furza mushi duk wannan kiyayya ce da hindu take yi to yau sai gashi ta zo za ta musulunta aka ce manzon Allah ya ce ki matso ki karbi kalmar shahada ta ce wallahi ba za ta iya ba aka ce ai ya yafe miki ta ce wallahi fuskata ba za ta iya kallon shi ba na yi abubuwan da yau abun kunya ya min yawa ta ce a yafe mini daga nesa ta karɓi addinin musulunci bata iya zuwa sun haɗa ido da annabi ba sallallahu alaihi saboda ta nuna bakar kiyayya ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam amma annabi shi baya riko sallallahu alaihi wa alihi sallam jama'ar musulmi kun ji wannan malam yace al mabhasu sabi' wuri na bakwai wanda zai bincike dangane da darul arqam darul arqam darul arqam ita ce makarantar farko a musulunci da annabi yake tara sahabbai yana musu karatu yana koyar da su addini dan ka fahimci cewa in ka saka mutane a addinin musulunci kai marmaza ka koya musu ilimi in ba haka ba jama'a za su iya komawa kuna ganin abin da yake faruwa kenan yanzu sai a tafi a musuluntar da mutane sai a bar su in aka bar su shikenan bayan lokaci mai zai biyo baya sai su ridda don haka in an saka su a addinin musulunci jama'a a rinka samun yadda za a yi a karantar da su a bauchi ne aka samu wasu 'yan uwa suka kafa kansu suna yawon da'awa suna musuluntar da mutane idan suka musuluntar da mutum shikenan sai su gina mishi makaranta to ana nan sai abin ya koma tsakanin masu sarauta wannan mai sarauta ƙauye ya aika musu ya ce zai musulunta amma yana da sharaɗi kun san sharaɗi za su gina mai masallaci na ƙasa a ƙofafa da shi in an yadda to a zo su gaya min na ce wannan sharaɗi ai yana da daɗi in suka ce wallahi matsalar ita ce masallacin nan na ƙasa wallahi ba su da hali malamai ne ustazai ne wannan dagaci ya ce a zo zai musulunta amma da sharaɗin za a gina mai masallaci a ƙofar fada suka ce wannan ya sa wani lokacin sai su yi wata uku kafin su je saboda so yake ana musulunta gobe ga an fara haƙa fandisho za a gina mai masallaci ba na bulo ba na siminti ba na ƙasa ina masu kuɗinmu waɗannan irin ayyukan ya kamata su yi ina fata an gane ya ce darul arqam gidan arkam in ka so ka iya cewa institute din arkam don ma'anar dar yana ɗaukar gida yana ɗaukar institute wato cibiya ta karantar da ilimi kasurar na fil islam masu shiga addinin musulunci suka zama suna da yawa suna yawaita wa kana labudda min makanin yajtami'u fihi haula sai zama babu makawa waɗannan musulmi su samu wani wuri wanda za su rinka haɗuwa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da manzon Allah yu'allimuhum amra dinihim ya rinka umura dinihim ya rinka karantar da su al'amuran addinin su wa kana rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama la yatamakkanu min al-ijtima'i bihim illan sai zama manzon Allah ba zai iya haɗuwa da su ba kuma a sarari in ba haka ba da ba sai a taru a Ka'aba ba amma ba zai yi a haɗu a sarari ba a fili fakhtarar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama daral arqam ibn abil arqam al makhzumi sai manzo Allah ya zabi gidan wani sahabi mai suna al arqam dan abil arqam ba makhzume ne lilijtima'i fiha dan a rinka haɗuwa a wannan gida wa kanat ala jabal safa akan dutsen safa gidan yake ina fata an gane wa babu ha khalfi sai dai kuma kofar gidan ta baya yake me yasa yadkhuluhu ad-dakhil fala yura dan me shiga ya shigo ba za a gan shi ba ga gida har gida amma kofar shi ta baya ne to baya kuma duk dutse ne dan haka sai ka hau dutse kamar zaka tafi tsuguno ne sai sulub sai ka shiga ina fata an gane وقد اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرا للدعوة في السنة الخامسة من البعثة a shekara ta biyar ne annabi ya mai da wannan gida ya zama cibiyar da'awa shekara ta biyar jama'a bayan fara wa'azi an fahimta ya ji ta fi har sahabatu ilar rasul sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna taruwa suna kewaye manzon Allah fa yata'allamuna minhu alqur'ana was sunna suna koyan alqur'ani da sunna a wurin annabi wa yaqtaduna bihi kuma suna kwaikwayon abubuwan da yake koya musu jama'a kun ji takaitaccen tarihin wannan gida to wannan tarihi na gida jama'a yana da darussa masu yawa sai malam ya ce na huna to mu ɗan saurara a nan linal haza mada hatimamin rasul bi jam'i sahaba fi makanin wahidin mu tsaya a nan mu lura da irin yadda manzon Allah ya bada muhimmancin tara sahabbai a wani wuri guda linastafi da mayali don mu fa'idantu da fa'idojin nan da ke zuwa awwalan na farko ahamiyatu salatil jama'a fil masjid wannan tarihi na haɗuwa a gidan arkam yana nuna mana muhimmancin sallar jam'i a masallaci domin ana tara musulmi ne a nan na ɗaya a rinka yin sallah a jama'a na biyu kuma a rinka yin wa'azi da karatu fashattan baina salatil fardi fi manzilihi wahidan akwai matuƙar bambanci da kuma tazara da ke tsakanin sallar mutum a gidan shi shi kaɗai wa salatuhu ma'a ikhwanihi muslimina da kuma sallar da zai yi tare da 'yan uwan shi musulmi domin ya ta'allamu minhumul kayfiyatal amaliyya lis-salati zai rinka koyon sallah a aikace in yana zuwa masallaci tare da jama'a wa yanmu bainahum sulukul hasan sannan kuma kyawawan ɗabi'u sai su rinka tasowa a tsakaninsu wal khuluqul jamil da ɗabi'u na gari malam ya ce fa bil imkani an yada ar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ashabahu kullum minhum yu'addi ibadatihi bi mufradi abu ne mai yiwa manzon Allah ya bar kowane sahabi daga cikin su yaje yana ibada shi a cikin gidan shi shi kadai walakin hadha la yuhaqqiqu qiyam al mujtama sai dai wannan ba zai tabbatar da tsayuwar wurin zama al muslim irin na musulmi ba al mutarabit wanda zai samar da haduwar kai da yin canjin shawarwari da taimakawa juna ومبادرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر to gaggawa da manzon Allah ya zuwa ga irin wannan al'amari kun gani tun da farko ba a bari cewa sai a Madina ba ko kun fahimta jama'a musulmi dole ne su samu wani wuri mai yanci ina son ku fahimci wannan za a iya yin wa'azin a Ka'aba fa amma ku dubi wani tashin hankali kuma za a rinka yi kullum to shi yasa kullum a musulunci kar ku ce za ku je masallaci ka za ku yi wa'azi masu wa'azin sun ce ba sa so ku ce sai an je an yi ko za a yi bala'i babu wannan a musulunci domin mai da'awa mai wa'azi kamar wanda ya ɗana tarko ne duk wanda ya ɗana tarko baya son a hayaniya a wurin don haka ku kiyaye da kyau jama'a yana daga cikin kuskure babba sun ce ka bar masallacin ka ce ba za ka bari ba suna cewa ka bari sai ka bari suna cewa ba a son wa'azinka a wurin nan shikenan sai ka bari to kenan tun farko musulmi ku rinka samar wa kanku wurare masu yanci inda zai zama naku ne halan malak ɗinku ku saya ku gina masallaci ku gina makaranta to babu wanda zai zo ya ce muku ku tashi za ga abin da kiristoci suke kenan zuwa suke da an buɗe anguwa sai su je su sai fili je ku duba gashi nan hanyar kaduna abuja sun mamaye fili fili ne wanda yake komai za su iya yi kana ganin daji ne ba da shekaru talatin ka gani sai ga ya dawo gani yanzu nan inda muke magana jama'a lokacin da aka kafa anguwan nan dubu talatin ake sai da fili mutane suka ƙi siye a wannan lokacin ni kai na rabo ne babu 1998 jama'a na tafi kamfanin nafcon da ke port harcourt na yi business ɗin takin zamani na samo kuɗi naira dubu ɗari takwas haka na zo da su a buhu a ghana maso muna son a siyar mana da wani fili gashi nan a nan layin da na taso a muciya yan awaki yana kallon gidan abin nan ɗan daurawa mahauci filaye ne guda uku manyan filaye na alhaji lawal mai taba na je na matsa ina son in sai filin ashe wai an samu wasu sun je sun ziga shi sun ce malami ne ya samo kuɗin banza kai malami ya shiga uku a Najeriya inna lillahi wa inna malami ne da zai samu kuɗi ba sai a ce na banza ne wato matsalar jama'a wasu irin malamai aka yi fama da su a ƙasar waɗanda suke ci ma zaune kamar yan yayi to a wancan lokaci duk in aka ga ya canza riga an san bashi aka yi saboda Allah jama'a mutumin da jinin kanawa ke yawo a jikin shi ka ganshi da kuɗi wai sai ka ce bashi akai ba kano duk inda ka kewaya ka ji ana cewa ku zo ku sai lalle ku zo ku sai mata ku sai ba kano ne yake wannan talla haka ne ko ba ba ba zai gaji ba zai iya wannan ba ba kano ne yake iya neman kuɗi jama'a jinin kanawa ne ke yawo a cikin jijiyoyi na hatta langora na yi a garin nan to kawai don na iya karatun arabiya shi kenan yanzu wannan ya zama laifi wai inda aka ga albani da kuɗi sai a ce wai wani ne ya bashi saboda Allah jama'a wallahi tallahi jama'a kun ji a lokacin naira dubu ɗari takwas na tasa abokai na aka je aka yi ciniki har suka ce dubu ɗari takwas ma ya yi tsada na ce a'a in dai an siyar ku bayan za mu gina makaranta tun a lokacin manufar kenan yau shekara goma sha biyu 1998 ashe sun zuga shi cewa filin shi zai kai miliyan uku da aka matsa aka matsa shi ne ya ce to ya rage miliyan biyu da rabi suka ce wallahi wannan filin ya yi tsada miliyan biyu da rabi a tashi shikenan aka bari ƙarshe nawa aka sai da filin naira dubu ɗari bakwai abin da ma wai da suke bakin cikin wai ni kada in siya waya zan zo in yi makaranta a wurin wani in samu suna kenan wasu bakin cikin da suke gina an gosu ce fa don haka wannan makarantar da a can za a yi ta wallahi al'azim amma sai suka yi kansu shine kuma yanzu kullum sai su biyo daga muciya to wai malam mu kuma fa in ce Allahu ya tawallaku Allah ya jibinci al'amarinku da tuni a can za a yi tun 1998 wallahi a wannan lokacin ashe a nan anguwar kuma fili naira dubu talatin ne to lokacin nan da mun zo da dubu ɗari takwas nan fili nawa za mu siya har na zo anguwan nan yau shekara biyar ko shida da suka wuce fa fili naira dubu ɗari hudu ne dubu ɗari uku da hamsin daga baya ne fili ya ɗage yanzu sai ka taɓa fili sai a ce maka miliyan biyar miliyan goma miliyan sha biyar fili ɗaya kuna jin wannan gashi yadda na gaya muku miliyan biyu na saye shi ko sati biyu ba a ba wani ya zo ya bani ribar miliyan biyu da rabi ya ce ya siya miliyan hudu da rabi na ce mishi a makaranta zan yi to kiristoci zuwa suke su sai fili ya ku jama'an musulmi su gina coci su yi abin da za su yi ku in kuka na jiran wai a baku fili ba sa a baku ba kuma kun san abin takaici wallahi a anguwan nan da muke fa gwamnati ta fitar da fili guda na coci fili guda na masallaci fili guda na coci fili guda na masallaci na cocin yana nan ba a gina ba mutanen anguwar da suka riga mu zama suka rubuta cewa ba su yarda a yi coci a anguwan nan ba saboda doka yanzu a jihar kaduna ta tabbatar da cewa duk inda musulmi suka fi yawa ba za a gina coci ba duk inda kiristoci suka fi yawa ba za a gina masallaci ba filin yana nan hand to amma filin masallacin anguwan nan fa an samu wani musulmi mai ƙarfin imani ya je ya siyar da shi ya cinye kuɗin ina fata an gane abin da ya faru kenan a abuja jama'a na zauna a wata anguwa lokacin gwarin fa ba masallaci a anguwarmu gaba ɗaya inda muke a lokacin amma coci ko ina wani bai rabe hankalin shi ya tashi ya za a ce babu masallaci kawai ya samu wani fili sai ya fara kwaba siminti shi da matar shi suke gini yace sai ya gina masallaci aka zo aka kore shi yace sai ya gina yace ya za a ce babu fili ya kiristoci suna da kaza suna da kaza da muka je aka binciko kun san me ya faru sai aka ga inda ɗaya daga cikin cocinan suke filin masallaci ne kuma ga takardar yarjejeniya tsakanin wani inyamuri da wani musulmi shi ya sayar mishi a lokacin yan rufa'i sai yana daga cikin abin da yan rufa'i ya rinka musu akwai sanda musulmi suka zo suka yi wani masallaci haka aka buge shi a bakin hanya da aka buge shi a bakin hanya shi kenan hankalinsu ya tashi da suka je suka kai kuka ga yan rufa'i ya ba su abin nan sai ce ai wannan wannan wurin da ake santa ce ta kasuwanci menene suke kiranta a shopping center sai ce wannan wurin masallaci ne sai aka zaro takardu ce gashi wurin masallaci ne wani ya siyar to mu din muna da namu matsalolin filin masallacin anguwan nan jama'a wasu ne suka sayar da shi yanzu gidaje aka yi a wurin wannan masallaci da kuka gani babban masallaci wasu bayan Allah ne suka sai fili suka gina shi ba wanda gwamnati ta bayar bane amma wanda gwamnati ta bayar tun wani ya sai da shi ya yi gaba da kuɗi amma filin coci gashi nan yanzu makeken fili makeken fili 100 by 100 square meter kiristocin sun zo sun yi yunkuri an ki sun yi yunkuri an ki so mu kanmu muna da samun matsaloli to kuma duk lokacin da ba ku za ku sai fili ku gina masallaci ko makaranta ba to ƙarshe kuma ba ku da yanci na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda haka jama'a musulmi kun deji ya zama kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama lallai ne ya samu wani wuri wanda za a rinka tara sahabbai ana karantar da su addini ko to sai yake cewa wa mubadaratu rasuli sallallahu alaihi wa sallama ila hadha al-amr tadullu ala wujubi wujubi salati al-jama'a fil masjid ma'a al-muslimina gaggawar da annabi yayi don samar da wannan wuri to wannan dalili ne akan wajabcin yin sallar jam'i a masallaci tare da musulmi ina fata an gane domin annabi zai iya barin kowa ya rinka yin sallar na ce to Allah ya tsine uwan mai karya ni dai masallaci ba ni da masallaci kuma ba kafa masallaci ba makaranta ce kuma a cikin gidana ne inda aka yi fakin kuma fili na ne ce a filinka na ce yo ana shakka ne ce a na yi mamaki ne mutane sun zo wurinka sun yi fakin a filinka kuma wani ya ce na ce to abin da za a yi shi wannan da ya yi maka wannan maganar ka taso shi ya zo ya nuna maka wurin sai ya ce wai waya aka yi mai wai waya aka yi mai aka faɗa mishi shi yasa wasu abubuwa kai da kake jin albani yana ɗaukan su da zafi ya gurza baka san me aka biyo a baya ba kuma baka san menene a ƙarƙashin ƙasa ba inda normal circumstance ne ba haka za a yi ba amma ni din ne maganin su da irin waɗannan kalmomin nawa shi yasa ban mu da su dai kai dan kaji ta rikice ta addu'a kawai ba isa ina fata an gane kuma ba haka ba jama'a yaushe za a ce mutumin da burin burin shi shine a karantar da jama'a manufar shi shine a yi addini a raya al'umma to yaushe za a ce na? oh iska ce? to iska ce take shiga ce Allah ya taimaka manufar mutumin da yake son ya karantar da jama'a a yi addini a zauna lafiya a tarihin shi ba su da su ɗaya ta da hayaniya amma wani kullum wai shine kuke sawa ido me yasa saboda shi yake faɗin abin da zai wayar da mutane su abin da suke sai suke yanzu an zo irin wannan karatu na tarihin manzon Allah din nan ai irin karatun ashafa da kuke gani kala ya ce alkali alkali iyalu iyalu shi ke to me ka ji kai ma me ka fahimta ba abin da ka fahimta ba abin da ka fahimta ba abin da ka fahimta Allah ya kiyaye sau da haka jama'a kun ji wannan tarihi wanda yake nuna mana muhimmancin al'ummar musulmi su rinka samun wani wuri guda wanda za su rinka taruwa ثانيا النبي أهمية الصحبة الصالحة أهمية الصحبة الصالحة في حياة المسلم wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin zama da mutanen kirki a rayuwar musulmi wal muslim bi hajatin ila suhbatin saliha tudhakkiruhu idza nasiya musulmi yana da bukata matuƙa ya zauna da mutanen kirki waɗanda in ya manta hali na gari za su rinka tunasashe shi tu'allimuhu idza jahila idan kuma bai san abu ba za su rinka karantar da shi wa tunabbihuhu idza ghafala idan ya gafala kuma za su rinka fadakar da shi musulmi yana buƙatar wannan dan haka karka koma ka tsibbace gefe guda kai kadai daga kai sai ƴaƴanka ba a ganin ka tare da al'umma ba a'a ka rinka shiga cikin mutane in kai kuskure za su gyara maka zaka koyi abubuwa da yawa ko kun fahimta me yasa kuka ga muke kiran wasu yara ƴaƴan gate ‘ya'yan jet su ne irin ‘ya'yan da ake haihuwa a gidaje irin namu dinnan sai a kulle su a jet sai a haɗa su da mai gadi a ce karka bar wane ya fita to galibi in ya shiga cikin mutane lokacin sai gabe da wayo amma irin mu geto da aka haife mu kofar gidanmu a buɗe take ma ba mai gadi ka shiga ko ina ka faɗa ko ina in ka ji ciwo ka ɗibi ƙasa ka zuba a cikin gyambanka shine aibin ba haka yaran mu suke yi ba kuma ka ga ka warke ka iya hausa wani ya zage ka ka daki wani kai ma haka dai har magariba ce ka je ka kwanta sauro ya cije ka oho ba wanda ya damu da kai ka wayi gari ka sha koko da ko sai ka sai ka ga kana da wayo duk abin da ya taso maka a rayuwa ka san yadda za ka abu amma irin waɗannan da ke girma galibi cikin gidaje na da gidajen GRA sai ka gan su fuku-fuku ba wayo da abu ya faru sai ga ya fara kuka to kai kana kuka a gida mata kuma fa ya za su kai ne namiji ko kun fahimta jama'a eh shi yasa akwai hikimar Allah a cikin ainihin ka fito ka rinka haduwa da yan uwanka musulmi sai ga kafi fasaha ka shiga kasuwa ka shiga ka je gona ka yi tafiya ka je aikin hajji ka je inda jama'a suke ana taro kaza ka je sai ga har Hausan ma kafi iyawa ina fata an gane bala yake cewa wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce innama masalul jalisus salih wal jalisus su ka hamilul misk wa nafikhil kir فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل الجليء الصالح مثال أبوكين زما نجري والجليس السوء دموج أبوكين زما كحامل المسك kamar wanda yake ɗauke da turaren misk ne wa nasikhul kir da kuma wanda yake ziga zigi in ana kira wanda za ga yana hura wuta yana ziga zigi wancan mai sai da turare ne wannan mai ziga zigi ne fa hamilul misk imma an yuhzika wa imma an tabta'a minhu kaga dai mai sai da turare in dai har ka zauna kusa da shi ko dai ya shafe ka sai ka ji kana kanshin turare ko kuma ka siya za ka yi kanshin turare ala ayyati hal in dai ka zauna da shi baka tashi haka sai da kanshi an fahimta jama'a wa nafikhul kir shi kuwa mai busa ziga zigi wanda yake aikin kira ko wa imma an tajida minhu rihan tayyiba haka ne ko wato ko dai ya goga maka ko ka siya ko kuma ka ji kanshi daga gare shi wato ko da baka siya ba ko da bai goga maka ba amma zama da ya kusa da kai sai ka ji me sai ka ji kanshi wa nafikhul kir shi ko wanda yake busa ziga zigi imma an yuharrika siyabak ko dai kona maka riga wa imma an tajida min hurihan khabisa ko kuma ka rinka jin karin karfe kana jin karfe mai wari ana kona kaza to haka in ka zauna da mutumin kirki kirki zai kai gare ka in ka zauna da na banza haka za ka samu halin banza ko kun fahimta jama'a wannan hadisi muslim ya ruwaito shi to malam sai yayi marmaza ya hada wannan tarihi na annabi da wannan magana ta annabi da tarbiyyar yaya sai ce walzalika dan haka hariyun bil aba'i ya dace ga ubanni wal murabbina da masu tarbiyya an yantabihu aljulasa su lura an yantabihu li julasa'i abna'ihim su lura da abokan zaman ‘ya'yansu wa talamizihim da kuma almajiransu idan kai uba ne ka rinka lura waye abokin ɗanka a aji ɗanka ya fi kusantarwa duk ya kamata ka lura da wannan in ba haka ba kafin ka faɗaka kana nan kana hura hanci ɗanka na zuwa makaranta ashe ya yi nisa akan wata mummunar ɗabi'a. kana cewa ɗanka baya zuwa iskanci ɗanka baya kaza ashe classmate ɗin shi wanda suke zama kujera ɗaya ashe ɗan iska ne ta nan ya gurɓata shi cikin minti talatin da za su fita break amma kai abin da kake tunani an ɗauke shi ne a mota an kai shi an ɗauko shi an dawo da shi don haka bai je ko ina ba kai abin da kake tunani yarka ɗaukar da ake kai ta ɗaukar da ake a dawo da ita ba inda take zuwa amma ka manta a aji fa da wa take zaune wace ce abokiyar zamanta waye yake rubuto mata yar takarda yana cewa yana santa wane ne yake rubuta mata lambar waya wane ne yake bata credit card take sawa a cikin wayarta wane ne yake mata kaza wa yake mata kaza ka ganta da wani sabon agogo da sabon handset waye sai mata dole ne a matsayinka na uba ka lura da wannan sai malam ya ce haka kuma malamai su lura da abokan almajiransu in baka lura da abokan almajiranka ba waye ya zo wurin almajiranka daga sudan da ka tura ɗalibanka su karatu a jami'a kaza a algeria ko a mauritania ko a ƙasa kaza da suwa da suwa suke haɗe in ba haka ba almajirinka ne ya je sudan karatu ashe ya je ya faɗa hannun wasu bijirarru a almajirinka ne wane ya zo wurin shi daga ƙasar libya waye shi wannan me ya zo da shi me yake ɗauke da shi kafin wani lokaci sai kaga an gurɓata su ana gurɓata su kuma suka tashi sai ce kai ne malamin su kai kuma baka isa kace ba kai bane amma matsalar shi ne wannan aƙidar wannan ɗabi'ar wannan irin abin da suka zo da shi kai ka koya musu ba kai ka koya musu ba shi yasa kaga waɗannan da aka fara ritsa da su sai suka ce su almajiran malam Ja'far ne malam Ja'far bai isa ce shi ba malamin su bane domin me su suke taruwa gaban shi su suke share masallaci cikin su ake kaza su ne kaza su ne kaza amma ashe wani ya zo yana kwasan wasu daga cikin su yana kai su ƙasa kaza to me ake kai su suke yi sai aka ce ana haddatar da littattafai ne na aqida littattafai na larabci da littattafai na fiqh kafin lokaci shi kenan sun zo shi kanshi malam Ja'far sai ji sun hukunta ya kafirta kafin lokaci shi kenan malam Ja'far ya zama gawa daga abokantaka ne so ka lura aboki yana da tasiri a cikin rayuwar mutum kwarai da gaske ina son ku lura da wannan da kyau abotar annabi da abubakar da ta dahu sosai tun kafin musulunci ita ce fata ci gaba a musulunci sannan ka lura sai halin su ya ɗaya sai ɗabi'ar su ta ɗaya saboda sun daɗe tare tun suna ƙanana shekara biyu wannan ya ba wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya ko in shekara biyu ta shiga tsakani in suka gama girma sai kaga sun haɗe to balle aboki da ba uwa ɗaya uba ɗaya ba don haka kafin lokaci da annabi da abubakar sun zama ga sunan kansu ɗaya to saboda abotar ta daɗe dukkansu suna arawa juna ɗabi'u to haka ka lura da kyau jama'a wannan magana tana da muhimmanci kowane uba ya je bincike kowace uwa ta je ta bincike kowane malami ya je bincike in ba haka ba kana nan kana hura hanci kafin kai aune shi kenan ɗanka ba ɗanka ba ne ‘yarka ba ‘yarka ba ce almajiranka ba naka ba ne sun zama wani abu kuma sai a juya maka su su zama maƙiyanka abin da ya faru kenan kuma abin da yake faruwa kenan Allah ya kiyaye salisan na uku ahamiyatu tarabut wa tawasul bainal muslimina wannan tarihi da muka karanta na cewa musulmi na taruwa a darul arkam ko yana nuna muhimmancin at-tarabut haduwar kai wa tawasul da saduwa da juna bainal muslimina a tsakanin musulmi wa yata'akkadu hadha wannan yana karfafuwa bi khassa musamman idza kanu fi biladil ghurba idan musulmi suka zama a garin da yake bakon gari ne haɗin kai ka je yanzu ka ga yadda hausawa suke haɗa kai a ina a inugu da a fatakwal da a ibadan da lagos sai ka je ka ga hausawa sun haɗe sai ka ga gobra sun haɗe sai ga zamfara sai ga kana sai ga zage-zage saboda me suna garin da suke da bakunta amma a nan fa sai ga an yi an yi su haɗa kan sun yi to malam yana nuna mana muhimmancin haɗuwa tsakanin musulmi haɗa kai da kuma muhimmancin saduwa da juna ina son ku gane akwai bambancin abubuwan biyu haɗin kai da kuma saduwa da juna shine wata rana ya kamata a ce daga makarantar nan sai mu ɗauki motoci ko mu ɗauki motar makaranta sai mu cika sai mu tafi garin kaduna sai mu ce mun kawo sheikh yusuf sambo riga cikin ziyara sai mu tafi kano sai mu ce mun kawo Dr. Abdullahi Pakistan ziyara sai mu tafi Sokoto mu ce mun kawo Sheikh Musa Lukuwa ziyara shine at-tawasul a rinka saduwa da juna ana tattaunawa ana sai kaga idan muka kai musu ziyara sai mu je mu samu suna wani aikin alheri sai ba mu sha'awa sai mu zo mu ce za mu fara irin shi to annabi yana son irin wannan shine ghibba ba hassada ba hassada ita ce kaga wani na aikin alheri sai kai makirci sai ka ji haushi amma ka ga wani na alheri sai ka je ka kwafa ko kun fahimta jama'a wannan ita ake kira gitsa ana son ta sai su kawo mana ziyara idan suka kawo mana ziyara su ma sai su zo sai su ga dan wani abu tattare da mu sai wannan abin ya ba su sha'awa to kuma sai ka ga idan da akwai wata jita-jita da ake ganin cewa da su albani da su abdullahi pakistan da su yusuf sambo da su wane da su wane da ba ɗaya suke ba sai a ga ashe ɗaya ne to wannan duk yana yiwa ne in ana me in ana tawasul to nan kuma da kuke tare da juna fa sai zama akwai at-tarabut shine wata ran sai mu kira taro mu ce malam wane da malam wane da malam wane su zo makarantar mu darul hadith nan saboda me saboda ɗaya daga cikin su muna so ya zo ya mana lacca wannan mu gaskiya shine manufar mu a makarantar nan yasa wannan ɗan ɗakin taro da koga muke ciki ɗan ƙarami ne babban yana sama gashi can wanda zai ci akalla mutum ɗari biyar manufar mu ita ce a garin nan malaman garin nan sai mu ce duk wata malam wani zo kai mana lacca idan da wasu suna ganin cewa ai ba tare yake da su ba ai ba su ruwansu da shi sai a ga gashi ya gayyato su lacca ba an kashe bakin kanya ba musulmi ya zama ba su da ɗakin taro na kansu jama'a yanzu musulmi ba su da ɗakin taro a zaria duk inda za ku je ko dai ku je na gwamnati shine congo conference ko kuma ku tafi wani na business duk inda za ku je ku yi taro jama'a kafin ku fito taron ko an riga an ji duk abin da kuka tattauna in ba haka ba lokacin da za a ɗauko kafiri a ɗora a ƙasar nan a garin nan a ce mana shine gwamnan jihar nan fa sai da muka yi taro na limaman juma'a kaf a arewa house kuma taron nan an yi iya ƙoƙarin yadda za a yi ya zama me ya zama ainihin a cikin mu ne don haka taron duk yadda za a yi an tace amma wallahi kuma tallahi ba ku na bashin rantsuwa na buga kiɗin mota ta kenan na fito arewa house ko kwana ban yi na kamo hanya ba sai ga lokacin gwamnan ya nemi ni waya ce to mun ji duk taron da kuka yi kuma mun ji abin da kuka faɗi amma kai abin da ka faɗa mun san duk inda ka faɗa kaifi ɗaya ne amma su sauran nan ka yi a hankali da su to annan ne sai ya faɗa min ƙarare ce wane ne ya bugo min waya yanzu nan kafin ku tashi taron ya ce ga taron da kuke ya ce kai ga abin da ka faɗa wane ga abin da ya faɗa amma kun san shi wanda ya buga wayar a wurin hakuka ya fashe mana da shi har kuka ya fashe da shi kun san wane ne shi ne shak awal sirajo shak awal sirajo har kuka ya fashe da shi ya ce yanzu nan za ku bari a ɗora mana gwamna da ba musulmi ba don kun ga mun tsufa ku matasa ku tashi ku tashi ku je ku tambayi duk wanda ya halarci wannan duk limaman juma'an nan har malam sani goma duk sun je da na Kaduna ai dama na ce ni duk abin da kai da ni wata ran sai ka ji a kaset yo ai ba munafunci ni ba na zuwa taron munafunci har kuka yayi amma shi ya buga wa gwamna nan take kuma ya ce su mutanen ɗariƙa ba ruwansu da wannan taro sai ce to kaji sai ce to su ma na izala sun bugo min waya sun ce da la'asar za su zo sai ya ce su ma dai na san ta malam ba ta wuce amin ba don haka mun je ne mun yi taro akan cewa ba mu yadda mu muka zaɓe ka ba mu yadda ka tafi ka ban mu ba ka zauna an ka cinye mana ƙuri'an mu ka bari in ya so mu zaɓi duk wanda muke so ba mu yadda ba haka aka yi taron ku je duk ku tambayi limaman nan da nufin cewa wakilai za su je su same shi a faɗa mishi wannan maganar sai dai ya ji ta a bakin wakilai to tun a wurin kaji wani ya shiga ban ɗaki tsoho ne kuma kuma har kuka yi mana saboda imani waɗannan su ne irin malaman da muke da su jama'a a ƙasar nan tsakani da Allah jama'a ba dole ne su ware wannan albani su rinka ganin cewa wani iri ne shi ba kowanne yana son ne je yayi munafunci saboda an tashi a fitan mai da kujerun hajji in an tashi a bashi takin zamani in an tashi a yi kaza amma ni abin da nake cewa in dai har malami malami yana wakiltar Allah yana wakiltar al'ummar shi bai kamata ya ci amanar su ba bai kamata ya ci amanar su ba saboda haka abin da ya faru kenan kun san cewa daga ƙarshe bai yi an je an zauna da gwamnan ba don me waɗannan sun buga waya tun a wurin sun ce ba ruwansu waɗancan sun ce za su je su same shi da la'asar kuma shi da kanshi ya fahimci su ma in sun je za su zama kansu ne ƙarshe kun san suwa aka bari da wannan ra'ayin a wurin taron a iyakar sani na bayan an tashi waɗanda suka ci gaba da aƙidar wannan taron a iyakar sani na daga ni sai malam tukur na almanar mu kaɗai ne a iyakar sani na amma sauran kowa sai je zuƙe har da muka zo muka zauna da gwamna a lokacin ya ce to sun zo sun zauna da ni sun ce mini mulki na Allah ne sun jawo ayoyi ku kuka san ayoyi haka haka suke ta murɗe ayoyi suna ta kwana da su to kullum abin da suke kokari su nuna shi wannan albani shine shazi shine kaza shine kaza amma ni abin da nake cewa dan me za mu je a matsayin mun je wakilta al'ummar mu kuma in muka je mu kasa magana idan kuma kai ka miƙe kai magana sai a ce dan me duk waɗannan kafi su karatu ne a'a ni na zo wakilta al'umma ta ne shi ma in ya zo wakilta al'umma shi ne ya faɗi saƙon da al'umma shi suka turo shi amma in ya yi shiru ya nuna ba su da saƙo kenan to ni na faɗi nawa to amma abin da nake so in nuna muku anan muna magana akan haɗin kai ne idan ya zama kanmu bai haɗu mai magana da baki ɗaya ba me za mu ci nasarar shi kun san cewa yanzu saura kiris saura kiris ƙuri'a ku da kuka saka a jihar Kaduna za ta yi aiki insha Allah me yasa saboda na ɗaya haɗin kan da kuka yi a lokacin an waye gari dole an je an duba an kaɗa an raya an rasa yadda za a yi ƙarshe dai an ga cewa kai mutanen nan da suka ce ga abin da suke so suka haɗu suka zaɓa su suka to wannan irin haɗin kan muna dab da yanzu za mu ci moriyar shi a jihar nan insha Allah ta'ala to amma da ba mu yi wannan haɗin kan ba fa ta haka ba za ta samu ba yanzu fa sun sadu da jama'a suna bi ne yanzu wai ana neman a yi sulhu akan me in ma a yi sulhu a ban musu sai na ce amma ai wannan ya saba wa dimokuraɗiyya kuma dimokuraɗiyya ai ba sulhu in na ka da kai na ci ƙuri'a sai a rantsar da ni ba maganar sulhu na biyu kenan na uku in kuma an ce wai a yi sulhu shi wannan ɗin to za a bashi amma wai zai dawo cikin jam'iyyar suwa ne Allah ina gaya muku abin da ake ciki kenan yanzu yo ba gwamma mun ba ku kuke saka ƙuri'a ba ku kuke saka ƙuri'a gwamma mu faɗa muku inda ƙuri'a ku take yi abin da yanzu suke gwagwarmaya kenan alkali zai zartar da hukunci amma shi gwamna ana roƙon shi za a bashi amma fa zai dawo cikin waccan jam'iyya idan kuma ba haka ba fa to tun farko ma yayi haƙuri a yi sulhu za a bashi kujera ungozi okonja owela da ke majalisar ɗinkin duniya majalisar bankin duniya bankin duniya ba can ungozi take ba a da to za a bashi wannan kujera ya je rike tun da akanta ne dama ya je can ya ta lissafin kuɗi ku ya rabu da kunan wannan shine abin da ake ciki dan me za a boye muku gobe ba ku za a zo a ce dan Allah ku saka ƙuri'a ba jiya ba ku aka ce ku saka ba to dan me za a bar ku ba ku san abin da kuke ciki ba wannan shine gaskiya abin da ake ciki yanzu turka turkar da ake kenan ko dai ai sulhu can ko ai sulhu nan to mu kuma kullum muna buga waya muna gaya mishi in ka sake aka yi sulhu to siyasar ka ta zube a jihar nan har abada kuma ba za ta ɗaga ba kar ka sake za ka ci amanan mutane za ka yi kaza za ka wallahi har ina prison ya aiko yaron shi ga bayanai ga bayanai na ce iyakar na kenan ba maganar sulhu wannan maganar sulhun fa tana daga cikin dalilin abin da aka yi mini saboda an zo da wasu da ta kofar gidana nan ana maganar sulhu shi ɗan takarar CPC ya ce a ji a samu albani aka zo na ce a na ce a ba maganar sulhu ku bari abin da talaka suka zaba a basu shi ke mu ba mu ce ai murdiya ba me suka zaba a basu idan wannan da yake kai shine ku bar musu idan wannan ba shi bane ku cire ku ba wanda yake shine dan me za a yi sulhu sai ne ce gaskiya ne to amma Allah gafarta malam ba ka ganin Allah ya riga ya hukunta abu na ce a'a ai Allah bai riga ya hukunta ba haka ne ko ba haka ba na ce yanzu na sa hannu a aljihun kan ɗibo kuɗin ka in zuba a aljihuna sai a tafi wurin shari'a sai in ce to ai Allah ya riga ya hukunta tunda kuɗi suna aljihuna ba daidai ba ne so mu dai kullum abin da muke cewa kenan wallahi yana daga cikin abin da suka ji zafi na dan me ai ya kamata a goyi bayan a yi sulhu a kyalawa na da wani to gwamma dai ku rinka sani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Malam ya ce to wannan karatu yana nuna mana muhimmancin haɗin kan musulmi da kuma saduwa tsakanin juna tsakanin musulmi wa yatta akkadu hadha bi khassa idza kanu fi biladil ghurba baina mujtama'in la yadinu bil islam yace wannan yana fin karfafuwa idan ya zama musulmi suna zaune a wata ƙasa ne wadda ake akwai bakunta wadda addinin musulunci ba shine waɗannan mutane ke bi ba kamar musulmi a ƙasar ingila kamar musulmi a ƙasar china kamar musulmi a irin waɗannan ƙasashe jama'a lalle ne musulmi su samar da haɗin kai kyakkyawan haɗin kai fa ala haula'i mas'uliyatu lihtimam bil ijtima dan haka wajibi ne ga irin waɗannan mutane su ba da muhimmanci dangane da haɗuwar kai shi ma bainahum a tsakaninsu ta'awunan alal khairi dan su rinka taimakawa juna akan alkhairi wa tasbitan ala tariqil huda da kuma tabbatar da juna akan hanyar shirya an fahimta jama'a sannan wa taqwiyatun li ko li awasiril ukhuwa da kuma karfafar dankon yan uwantaka wa muhafaza ala al imani fil qulubi da kuma kiyayewa ga imani da ke cikin zukata min an yakhbu daga imani ya watse ko ya lafa yayi ƙasa au ya ufa ko kuma ya rauni in aka haɗu ɗin nan shikenan sai ga alheri ya zo yanzu kun ga anguwar da malam isa ali ibrahim fantami yake zaune a cikin london babu masallaci ko kwaya ɗaya amma akwai musulmi zankame a cikin anguwar sai ya tafi zai phd ɗin shi yanzu haka da nake magana yana can kafin wani abu kawai shikenan sai aka ɗaga wata ƙaramar coci a kan layinsu za a siyar nan da nan wane kawo dala kaza wane kawo stalin kaza wane kawo euro kaza sai aka haɗa sai suka je suka sai cocin yanzu haka sun yi mata kanti shi yake musu limancin sallar juma'a da salawatul khams isa ali ibrahim fantami da kake jin wa'azin shi na bauchi yanzu haka yana london kuma me yaje karantawa computer scientist ne digirin shi na farko da na biyu da na uku na ukun yaje na yi yanzu a ingila to abin da ake so kenan kada musulmi ku je ku zauna a wuri ba ku nuna alherin da kuke ɗauke da shi ba coci ce suka siya yar karama a kan layinsu suka mai da ita ta zama masallaci ana sallar juma'a da salawatu khams wannan zai hana raunin imani dan da kana zaune a gida wata ran kai wata ran ba kai ba wata ran ka makara wata haka ne amma yanzu ga masallaci a yi wa'azi a fassara da turanci turawa su zo su yi tambaya a buga pamphlet a raba musu haka al'amarin yake dama shi malam isa yana da ƙwazo wajen wannan inda ma takunul ghalibiyya al-muhita bil muslim fi'atun kafira yace musamman a wurin da zai zama waɗanda suka kewaye musulmi a wurin jama'a ne waɗanda suke kafirai ne to ya kamata musulmi su yi ƙoƙarin haɗa kansu musulmi su samar da wurin da za su rinka haɗuwa suna ibada kamar da yadda na faɗi a yadda abin yake a yanzu insha Allah ta'ala a ƙasashe irin su Ingila da Faransa da makamantan haka haka idan ka tafi nan kudu jama'a haka za ka je ka samu sai ka samu wata anguwar ga musulmi ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku amma babu mai babu babu masallaci rashin masallacin sai zama rashin haɗin kai yanzu misali bara mun je